بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله gaba da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a yau sha uku ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu da da da hudu arba'in 1444 ta zai daidai da hudu ga watan hudu a 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin damban a daidai wannan lokaci muna na har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salatu wasalam yau za mu tashi aya ta goma sha shida a cikin ikon allah maɗaukakin sarki bayan da allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani akan yan uwan annabi yusuf lokacin da suka je suka lallabi babansu akan ya ba su dama su tafi da shi jeji zai yi wasa zai yi kiwo da sauransu ya kuma nuna musu cewa hankalinsa ba zai kwanta ba saboda yana tsoron kar matsala ta faru da shi suka ce babu damuwa akan wannan don haka sai aminta da su ya ba su a bisa amana to sai suka tafi da shi ga kuma shawarar da suka yi sun jefa shi a rijiya to yanzu kuma za su koma gida shawarar da suka yi shine za mu koma gida amma me za mu ce wa baba suka shawarar abin da za su fada ta haka mai ta hanyar su tabbatar wanda wannan shine za su tafi gida suna kuka sai Allah madaukakin sarki ba mu labarin haka yace bismillahir rahmanir rahim waja'u abahum sai gashi sun zo ma babansu isha'an da daddare yabkun suna yi kuka suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka amma me yasa sai da daddare za su zo su sai malamai tafsiri suka ce saboda idan da rana ne kukan nasu da wurin za a iya ganewa kukan makirci da kukan wato kenan gaskiya don akwai abin da ake kira albuka akwai kuma attabaki akwai kuka wanda zai zo maka wanda kuka ɗabi'a ce ta ɗan adam allah maɗaukakin sarki ya tsara wannan da kuka da dariya ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma duk sun yi ittifaki a kai babu bakar fata ko balarabe ko bature ko bajamushe face duk kuka iri ɗaya ne kuka kuka ha kuma dariya dariya iri ɗaya ce kuma Allah wadda kukin sarki ya tsara shi saboda lokaci yakan kawo sauki akan wasu abubuwa a rayuwar mutum idan da yana ta samu mutum ya kuka sai yakan huce yakan samu wata gina abin nan to amma idan mutum ba kukan ne na gaskiya ya zo ba shi ne ya kakalo kuka to kuma wani shi kuma daban yake ta tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuna karanta alkur'ani ku yi kuka ba illam ta buku fata ba ku in kun kasa kukan ku kakalo an ba da izini akan harkar karatun alkur'ani amma in ba harkar karatun alkur'ani ba ba a yadda mutum ya kuka haka kawai ba wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tamma shiqaqul mar'i malaka ainihi wa baka bihi ma haisu matasha'a in rashin albarkar mutum ta tabbata sai mallaki idaniyansa sai tun tsire da kuka da su lokacin da ya ga dama da zaran ya ga dama sai ka ga kawai ya ko kai na ta kuka ku lura da yan draman nan na hausa ko yan draman nan na abin nan sai kuka suna ta kuka suna mazan su kuma da masu su kuma kuka sosai kuma har hawaye za ka ga yana fitowa saboda sun mallaki idaniyar nasu to irin wannan kuka wato kenan eh shi ne irin kukan da musulunci bai yarda da shi ba to shi wani lokaci idan mutum can wani hadisa ya ce iza tamma shikakul mar'i malaka ainihi in rashin albarkar mutum ta cika zai iya mallakar idaniyarsa sai ya kuka lokacin da gida amma in bai cika ba kuma ya ce zai yi to da sauri za a gane shi to su wayannan duk da cewa abin da suka shirya ba mai kyau bane amma dai su musulmi ne sannan kuma 'ya'yan manyan mutane ne har ma wasu suna ganin cewa su annabawa ne da dai sauransu don haka akwai kirki har yanzu tattare da su da haka ba su mallaki idaniyansu ba idan suka ce za su yi kuka da wuri za a iya ganewa gangan jikinsu za ta iya nunawa da haka sai suka yi shawarar cewa sai da daddare za su zo su ta yadda ba za a gane ba da haka suka ce jawo abahun isha'an yakun sai suka zo gurin babansu wato kenan bayan sallar isha da daddare suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka wato kenan dole zai tambaye su me ya faru me ya faru me ya faru kaza ne faru kaza ne faru har da kaka shi kuma sai su bashi wato kenan ansa kalu ya abana qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin to bayan sun zo da nuna wato kenan aljazau ala yusuf kare ya zuci wato kenan sun bayyana sabanin abin da yake cikin zuciyarsu cewa suna bakin ciki yusuf alaihi salatu wassalam wato kenan yusuf alaihi salatu wassalam baya da rai don haka ransu ya ɓaci sun nuna damuwarsu kwata-kwata hankalinsu ya tashi sun zo da wannan ƙalu sai suka ce ya abana ya kai babanmu tuke tambayarsa ina zahamna lalle mu dinnan mun tafi nastabiqu muna wato kenan musabaka ai ma'anar wannan shine na tarama muna koyan harbi muna koyan target aiming saboda ko jihadi zai taso wata rana wadarakna yusufa inda mata'ina mun bar yusuf a gurin kayan mu yayi mana gadi ai thiyabana wa amtiatina mun bar shi mun tobe kayayyakin mu mun tara a guda mun bar shi yana mana wato kenan gadi fa akala hudhaiu sai wato kenan kura sai ta zo ta cinye shi kaga nan farin su da suka ce inna dhahabna nastabiqu mun tafi muna wato kenan musabaka koyan tsere koyon tsere musulunci ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tadribin sahabbansa su koyi tsere akan dawaki a ga waye zai tsere saboda tadribi da a tafi jihadi wata rana za ku kora ko za a kore ku ba san yadda za ta kasance ba da haka in kuna da mumarasa za ku iya abin nan sannan ya ba su dama har za su iya tadribi wajen harbi shi ma musabaka ne wane ne zai harbe a kafa wani karan bara a ce waye zai harbe shi wanda ya harba wanda ya harba a ga wanda zai harbe waye wato kenan target aiming duka wayannan yana daga cikin abubuwan da musulunci wato kenan ya yarda da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai suna yin irin wannan training din daga guri kaza zuwa guri kaza musamman aka samu dawaki wanda aka musu idmar da wanda ba a musu ba wanda aka musu training cikinsu ya danfare ko cikinsu ya danfare a tara su a tara su set ɗinsu da yake nan a sa mutane su hau kai a ce misali daga guri kaza zuwa guri kaza wanda kuma dawaki da ba samu wannan training din ba su kuma daga guri kaza zuwa masallacin banu zuraik za su je su annabi sallallahu alaihi wasallam ya training sahabbai akan wannan sannan shi da kansa sun yi musabaka da sayidina abubakar da sayidina umar da sayidina wasu daga cikin sahabbai sun yi musabaka a ga waye zai riga sahau doki waye zai riga zuwa guri kaza mai ruwa yake cewa sayidina rasulullah sallallahu alaihi shine akan gaba amma tsakaninsu da sayidina abubakar wato yana kusa da da haka ke cewa sabaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa salla abubakar kalmar saladin nan da saladin nan ba na sallah bane daga salaja zurin timbin abin nan eh timbin raƙumi to yace wa sallah ya'ani ra'asahu kan raƙumin abu dokin abubakar yana daidai da timbin dokin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai shine ma'ana wa sallah abubakar wa sallatha umar sayyidina umar kuma shine zo nan batiri kaga haka Allah bada kuma tarkiya tsara kuma dama haka suke yau dama kuma haka suke annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaba ko sannan sai wa sai abubakar sannan kuma sai umar haka ma kabarin su ya tafi haka musulantar su ta tafi annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara masa wahayi abubakar ya bi shi daga baya umar ya bi shi haka makabartan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rasuwa abubakar ya rasu umar ya bi su hakan nan a musabakar ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaba zai sauran su abubakar a bayansa umar wato kenan a bayansa sannan akwai lokacin da wani raƙumi wata raƙumar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka yi musabaka da ita sai ta tsere amma sai ga wani bakin larabin kawai ya zo akan wadannan dukkan doki ya tsere ta fintin kawai mata har sai fikon da yake tsakanin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka damu sai ta a kuna mamaki ne ai hakkun alallahi martafa shay'un illa wada'ahu hakkin Allah ne duk abin da ya sama zai faɗo da shi da wasu daga komai yana da yayinsa iya za ka yayin wayan ne idan yayinsa ya zo dole sai ya yi abin da ya gira ma sannan sai Allah barkakin zai ke saukar da shi ko iza habbat riyahu ka faktanimha fa inna li kulli khatifatin hubutu tara ka lokacin da can sai in ka yazo shi in tauraron ka ya haska iskar ka ta kada to kai kokari ka gina alkhairi a wannan lokacin don shine damar da kake da ita fa inna li kulli khatifatin hubut duk guguwa da ta kada kuma za ta sauka fa to ran da ta sauka fa za ka ganka a gefe ana yi wa take nan banda sannan ya an yarda cewa dan ai encouraging a wajen musabaka wato kenan a sa wani abu ji'ili ko menene ko wani abu mai kamar ji'ili hakan nan za a iya sa wani abu wani ba caca bane wani mutum daban zai kawo kuɗi ya ajiye wanda ya riga a ɗauka a bashi ya halatta hakan nan ya halatta haka amma kuma idan ka dauka ka bayar to ba zai dawo gurin ka ba kuma koda da kai za a yi to ba zai dawo gurin ka ba yau ba zai dawo gurin ka ba kuma idan an yadda kuma waɗanda za su yi gogoriyo din wani su ya dauki kudin ya bayar an yadda kuma su iya hada kudin su bayar amma ga wanda ya ci shine za a bashi wani abu makamancin wannan duka saboda encouragement a wajen da dribi da wato kenan training ya daba da kudanci gani ta alaihi sallallahu alaihi wasallam sabka illa fi thalathatin ba a yadda a sa wato kenan wani abu dan yin gogoriyo a wajen gasa ba sai abubuwa guda uku na farko yace a doki za a iya yi sannan a wajen harbi wato kenan za a iya yi sannan illa fi hafirin au hufat menene illa fil hafir ko fato na doki kenan da kuma kofi na rakumi kenan da kuma wato kenan harbi na bishiyar wato kenan dawaki za su iya yi rakuma za su yi harbi na kibiya wato kenan za a iya yi har ma aka ce wata rana a gaban khalifa al-ma'amun sai wannan abul buhtari malami ne alkali ne sai ya karanta wani abin lokacin da shi kalifa akwai baru a hannunsa yana wasa ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a sa ji'ili a wajen gasa sai abubuwa guda hudu sai ya faɗi wannan da rakumi da dawaki da wurin harbi sai ce da kuma tsuntsu sai mutane daga kowa daga kalifan kansa da sauran mutane kowa fahimci cewa malam ya ƙara wannan ne saboda ya birge kalifa da haka ko sai bai birge kalifan ba daga zannan ko malamin hadisi sai suka daina karban hadisinsa ta ta ta wannan tun da ya haka ne ya faɗa jingina magana annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu daban dan ya birge wani kalifa zai iya yin wani abu sai suka daina karban abin da sa don haka musabaka ta halatta a irin waɗannan abubuwa na alkhairi walala yana daga cikin da yadda sa malaman mu suka kawo ko shugabannin mu suka kawo musabaka irin ta alqur'ani irin ta alkur'ani yadda bature kuma yanzu yake so ya kawo wasu musabakoki daban wanda za su dauki hankalin mutane wato kenan su bar wannan layin da su to suka ce ya babana babanmu inna zahamna nastabiq mun tafi dan mu yi musabaka mu tsere tsere wata rakta yusufa muka bar yusuf inda mata'ina wato kidan a gurin kayayyakin mu ko malamai suka ce wannan shine cin amana ta farko da suka yi domin alkawarin da suka yi a gurin babansu za su tafi da shi suka ce wa inna lahu lahafizuna ba su dauki alkawari akan zai je shi ne zai kiyaye musu kayansu ba amma sun dauki alkawari akan su ne za su kiyaye shi to haka sai ba su kiyaye shi ba sai suka bar shi da wato kenan gadin kayansu idan har abin da suka baɗan daidai ne kenan ballantana ma ko ba haka bane ba ko yawwa saboda sun kokarin kare kansu wata rakna yusufa inda mata'ina mun bar yusuf a gurin kayan mafakala huzibu sai kura sai ta zo ta cinye shi aka ce sai hankalin sai ya tashi sai fashe da kuka ya ce yanzu kuran ba ta bar mun ko wani dan hannunsa ko wani dan kafarsa ko wani dan ko kansa ko wani abu nasa ba eh wanda zan tuna shi da shi sai suka ce a ta bar rigarsa sai suka ce ta bar rigarsa ko yawwa sai suka ce ta bar rigar sai ce ina rigar cike da sai suka ce wata kenan ga riga to da suka kawo riga da ya duba sai ce kai wannan kura tana da adalci ta cinye yusufa amma ba ta yayya ga rigar ba rigar tana jikinsa sau za ta cinye shi dole za ta tabirmusa riga ta yaga riga amma da yake tana da ilimi da basira sai ta cinye yusuf sai ta bar rigar lafiyar ta kalau sai dai ga jininsa dai a jiki sai wani haka da don wasa ce ya gane mu fa a baba yan fashi ne fa yan fashi da sai ce to ai in yan fashi ne sun fi bukatar rigarsa akan jininsa rigar ta fi musu inda sun kashe shi ko to an rigar ta fi musu muhimmanci akan gawarsa tunda ba gawarsu ba ne to shi da fa a nan sai hankalinsu sai tashi kuma sai suka gane cewa wata kenan duk inda suka fito annabi yaqub alayhi salatu wasallam ya gani sai suka ce ta ga irin abin ba ma anta bi mu'min lana wa law kunna sadiqina kai duk abin da muka faɗa ba za ka yadda ba ko gaskiyar ma muka faɗa wato kidan ba za ka yadda ba mun ce maka wannan kayi shakka mun ce maka wannan kayi shakka to yanzu duk abin da muka faɗa ba ba yadda za ka da shi ba ko da gaskiyar muka faɗa kenan yanzu me ba gaskiyar muka faɗa ba amma ya za a yi annabi ya kuma annabi Allah a ce an faɗi gaskiya ce bai da gaskiya ba in har gaskiya ce in har gaskiya ce ta ga zace ma an tabi mumina lana walau kuna sadi kuma malamai suka ce wannan talattufun azimun fi takariri ma yi hawiluna suna kokarin sa magana a hankali a hankali da taushi da taushi don kokarin tabbatar da wato wannan hila da suke da kokarin tabbatar da wani har sai kwambinsin dinsa yakubu alaihi salatu wasalam ya yadda da wannan ya kulu na nahanu na alamu sai ga shi zuwa cewa mu ai dama mun sani annaka la tusaddiquna kai ba gaskata mu za ka yi ba wal halatu hazihi hakan nan da yanayin yake dama mu baka karban yin maganar mu dama mu ka dauke mu kaza kaza kaza kaza da sauran suna ta korafi laukuna indaga sadiki na ko da gaskiya muka bada a gare ka ba za ka yadda ba fa kaifa wa anta tattahimuna ya ma za ka karbi maganar mu alhali ma kana tuhuman mu baka yadda ba da abin da muka bada fi zalika a cikin wancanan gaba la'annaka kashita dan kai dama kana jin tsoron ayya kula huzaibu cewa kar kura ta cinye shi ko fa akala huzaibu gashi kuma kura ya zo ya cinye shi fa anta ma'zurun shikenan baba mun baka hanzari dama can ka sa a zuciyarka kuma abin ya riga ya faru kuma yanzu kuma duk da haka kana shakka saboda mun baka hanzari fi takzibi kalana ƙaryata mun nan da kai shikenan mu ba za mu dauke shi a bakin komai ba me yasa ligarabatin ma waqa'a saboda abin da ya faru gaskiya abin wanda yake ba abin da aka saba a kansa ba wa ajibin matafaka lana sannan abin da ya faru da mu muka yi ittifakin samuwa da shi wato kenan ya zama abin ne na al'ajabi fi amurna haza cikin wannan lamarin namu don haka shi yasa ba za ka yadda ba kuma amma mun baka uzuri amma kuma mun baka bayani mun maka bayani mun maka bayani ya kamata ke kenan ka fahimce mu akan wannan to mu je
waja'u ala qamisihi bidamin kadhib قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
Allah maraukakin sarki ya ce wa ja'o bidamin kazibin sai suka zo da jini na ƙarya alaƙa misihi akan wato kinan rigarsa ai zanin kazibin damin makzubin jini ba jinin ne ƙaryar ba a a ƙarya aka yi da jinin saboda damin kazibin bi ma'ana damin makzubin sai suka zo wato kinan da jini wanda yake na ƙarya ai makazubin muftaran wanda aka aka ƙarya da shi aka kirkira aka ce wannan jinin jinin danka ne ibn wa hada min al afali allati yu'akiduna biha ma tamla'u ma tamala'u alaihi min al makida wannan yana daga cikin wato kenan ayyukan da suka yi amfani da shi wajen su tabbatar da abin da suka yi itifaki akan sa wato kenan na ƙarya makircin su to din da kura ta cinye shi automatically za a ga jini a cikin rigarsa to wannan dama jininsa ne sadaka su ayyukan bin sun dinsa ko annahum amidu sun nifaci a wannan lokacin sakhlatan wata yar batala fi ma zakarahu mujahid kamar yadda mujahid da suddi da wani wannan cikin malaman tafsiri magabata suka ambata ko fa zabahu sai suka yanka wannan batala din walatta ko sauba yusufa suka caku da tufar annabi yusuf alaihi salatu wasalam bidamiha da jininta ko muhimina suna kokarin su rudar su kawo wahami wato kiran confusion su confusion dinsa sai dribbling din kwakwalwarsa an na haza ka mai fahimtar wannan wannan ita ce rigarsa allazi akala fihi azzaib wanda kuranta cinye shi a ciki wakar asaba homin da mihi ga jinin ma a jikinsa ga jini rigar da jini ya cinye ga jinin a jikinta walakin na sai dai kuma su ɗin da yake dama ƙarya ne na sau an ya kare kohu sai suka manta ba su yayya ga rigar ba bale haza saboda haka ne lamiyar jihada adasas ne wannan abin da suka yi sai ya zama wato kenan ba a rinjayar da shi ba bai rinjayu a cikin kwakwalar annabi yaqubu alaihi salatu wasalam ba bal ba ma haka ba kala lahu sai ya ce musu muridan yana mai kau da kai an kalamihin ga magana su cewa ba abin da suka faɗa ba daidai bane ila ma waqa fi nafsihi ya koma zuwa ga shi abin da yake da yaqinin sa a cikin zuciyarsa min labsihim na kokarin rikitar da shi da suka so su yi sai ce musu ba haka bane wannan ba rigarsa ba ne ai wannan ba jininsa ba ne ku dai kawai sawwalan da kuma an fusu kun amran don an ce sawwala yana yin tashil sawwakewa abu yau zuciyarku ta sawwaka muku wani abin da ku kuke so ku yi don wato kenan ku zama kun ta sauka ta sa muku wani abu wanda shine kuke ga mai sauki hanyar da za ku bi don wato kenan ku gamsar da ni sawwalan da kuma an fusu kun amran ta sawala muku wani lamari wanda ya kamata a ce kun gamsar da ni a kansa ko to don haka ban yadda ba amma duk da haka fasarrun jamil haƙuri shine abin da ya fi alkhairi wani na karanta da mu kaɗan daga cikin sifa ta annabawa wadda kuma shi yana cikin sifar mutanen kirki idan al'amari ya zo shi sai ya dagule ya rikitar ta yadda baka da makama ko guda ɗaya akan wannan lamarin to abu da farko da ake shine sai a yi haƙuri kawai kaga yaqub alayhi salatu wasallam ba yanda ya iya yanzu bai san ina ne zai je shi ne mu yusuf ba ga ƴan uwansa sun zo da shi sun ce sun zo da rigarsa sun ce an kashe shi kuma sun manta jinin a bayan rigar haka suka shafa ɗaya daga cikin hanyoyin da shi annabi yaqub alayhi salatu wasallam ya gane a bayan rigar suka shafa da ya kamata a ce tunda namansa ta ci jinin ta ciki zai na burtsowa idan ka shafa jinin a nan fentin jinin ta nan zai fi fawa a kan ta ciki idan kuwa shi aka yaga ta ciki jikinsa ne ya fudo fentin jinin ta ciki zai fi yawa a kan abin da ya burtso wata kenan ta waje haka ne yanzu kuma wannan rubutun da aka yi a jikin wannan abu tunda tana aka shafa shi kaga automatically fentin sa zai fitin yau zai fi bayyana akan in ka juya haka to automatically wannan yana daga cikin abin da wato kenan ya faru a wannan lokacin sai suka shafa jinin ta baya da daga cikin ta sai ga cikin ba ko ina ne ma ya gama burtsawa ba ta haka sai ya sa masa abin nan kuma yana daga cikin abin da malaman fiqh suka fitar da wato kenan wata wato kenan ka'ida ta fiqh a wannan gurin shine cewa an yadda za a yi amfani da abin da ake kira al'amarat don tabbatar da hukunci ko kuma rashin tabbatar da shi ai yanzu alama ya lura da ita al'amarat bi ma'ana al'alamat ya lura da rigar da ya kamata a ce tunda kura ne ya ci shi kura ba zai tsaya totse masa riga don ya ci ba a yayyagawa zai na yi yana yayyagawa da haka haƙolinsa zai fita a jikin rigar ta yadda ke kokarin yayyagawa ba a yaga riga ba riga ta zo lafiyar ta kalau amaratul ula amaratul saniya tunda shi aka ce ya kawata jinin ta cikin rigar zai na burtsuwa yau waje amma sai ga jini ta waje yake shiga cikin riga kaga wannan amaratul saniya don haka malamin fikihu idan wata matsala ta faru suka an yi fani da alamomi don tabbatar da hukunci ko kuma kore hukunci haka kuma alkalai suke yi su ma ya kamata kamar misali abin da ake kira laufu ga mutum an kashe shi shanana a cikin jini can kuma sai ga wani sharbe bai roka a hannunsa a kusa-kusa shi da lausu ko to wannan alamar ta ba da dama a kama wannan mutumin a tuhume shi amma ba lalle lafa shi ya kashe shi ba zai iya zama coincidence shi da wukarsa zai je wani aikinsa haka kuma wato kenan ta faru saboda haka babu yadda zai iya fitar da kansa sai dai gaskiyarsa ita ce za ta fitar da kansa kuma babu dalilin da zai sa hukuma ba za ta tuhume shi akan wannan ba saboda an samu lausu ko an harbe wani aka ga wani da bindiga a kusa ko an yi wani abu aka ga wani da wani abu wanda yake nuna wato alama da take dangantaka da wannan abu na ko makani eh makamancin wannan ko an nemi kudi an rasa wanda ba a gashi da komai ba sai aga yana ta kashe kudi yana ta bijinta yana iya kudin sa ne zai iya wani ne bashi amma fa ya bude wa kansa kofar da za a tume shi babu dalilin da zai sa hukuma ba za ta tume shi wata kenan akan wannan ba to amma yaqub alayhi salatu wasallam ya ce fasarru jamil hakuri shi yafi abin saboda idan lamari yazo yazo yazo yazo sai da za a to kai hakuri ka dauki lamarin sai ka miƙa zuwa ga Allah madaukakin sarki aka tambaye shek abdulkadir aljilani aka ramaka allahu menene tawakkali ne kan tawakkali yanzu idan mutum ya yi nan ya rasa ya bi wannan hanya ya rasa ya bi wannan kai ya dogara ga allah bai haƙura wannan tawakkali ne ko ba tawakkali ba ya ke abinan ya abinan ya rasa ya abinan bai yi ba ya abinan ya gama ko ina yanzu da karshe dai haƙuri ya mika wa Allah maɗaukakin sarki a aka ce wannan tawakkali ne ko ba tawakkali ba wasu malamai za ce ba tawakkali ba ne amma shi ga alƙada ya ce wannan shi ne a tawakkulin haƙiƙi tabbataccen tawakkali kenan don ya tabbatar ya zato ko ina in ba Allah ba ba wanda ya yi eh o ga kawar ba a tawakkulin haƙiƙi ya eh ga gari to haba ana son mutum wato kenan ya zama a cikin lamura ya yi haƙuri ya miƙa wa Allah maɗaukakin sarki lamari ya leƙi Allah maɗaukakin suke ba da wata kenan kyakkyawan aiki ba amma kare ya ɗauki hukunci a hannunsa sai ya je kuskure ko je ya bulanda a wani abin nan wallahu musta'anu tabbas Allah maɗaukakin sarki shine mai taimako alama ta sifuna akan wannan magana kuke sifata min ɗin wanda ke ba ita ya kamata ce abin nan ba kun faɗa abin da kuka faɗa kun sifata abin da ranku yake so komai da komai amma Allah ba da kuke sarkin zai shine abin taimako na shine ina neman taimakon sa akan wannan kisan ya fitar mu wata kiran da gaskiyar labarin to mu je malam
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسروه بداءة والله عليم بما يعملون يقول الله تعالى الله مدaukakin zake yana cewa mugbiran amma jarali yusuf yana so ya ba mu labarin me ya faru kuma da yusuf da bayan an jefa shi wata kina a cikin rijiya hina alfahu ikwatuhu wa tarakuhu lokacin da yan wasu suka jefa shi a cikin rijiya suka tafi suka tafi suka bar shi fi zalikal jibbi a wani lokacin wahidan shi shi kadai faridan shi shi kadai fama kasa fil bi'ir thalathata ayyam an ce ya zauna a cikin wato kenan rijiyar nan kwanansa uku a cikin rijiyar nan fi ma qalahu abubakar bin iyash wannan shine abin da malam abubakar bin iyash ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake faɗa wa qala muhammad bin ishaq muhammad bin ishaq shi mana daga cikin tabi'ai yake cewa lamma alqahu ikwatuhu lokacin da ƴan uwansa suka jefa shi a cikin wannan rijiyar jalasu haula al-bi'ri yawmahum zalika sai suka zauna a wannan gurin a wannan ranar babu inda suka je su har sai da daren ya suka tafi kenan sun riga sun jefa shi kan kasan wani lokaci mutum zai iya yin aiki sannan sai yana zartar da aiki sai kuma nadama wato yanzu sai ta zo ta shiga so da haka sai suka zauna a wannan suka ina a wurin sai da dare tuko suka tafi wato kenan yanzuruna maza yasna'u suna sauraron to shi da suka jefa a rijiyar me zai yi ko kuma me zai faru da shi kuma yusna ubi ko kuma me zai faru da shi me za a zo a yi da shi a tunaninsu sayyara za su zo su dauke shi sadaka su koma gefe suna ta abubuwa su amma suna lura da rijiya har dare babu wanda ya zo fasaka Allah daga ba sai Allah madaukakin sarki ya sauko ya koro lahu sayyaratun wasu matafiya suka zo su fa nazalu qariban min tilkal bi'ir to dama matafiya suna tafiya idan sun je sun sauka a guri inda za su je ɗibar ruwa ai ba duka su suke tafiya ba ko sai su dauki wani su ba hijira ko ki sai tafi ya je ciko sai kawo musu su kan dai sun yi kamfin yanzu a nan to a ina za mu samu ruwa akwai ruwa a guri kaza to wani da kai da wani kuje ku ɗiba mana ruwa ko kuma mu su aika mutum ɗaya arsalu warid da to wanda za su aika nan ana kiran sa warid don shine mai gangarawa in bakin kogi ne gangarawa ake a ebo ruwa to rijiya ma sai aka ɗauki sunan gangarawan kogi saboda normally kogi yana lowland ne yana ƙasa ne sauran gina ne kuma suna tudu za ka je ɗiba ruwa kwari gangarawa za ka yi mu ma haka muke faɗa da hausa ko gangarawa su kuma su ce warit to rijiyar ma haka ne sai suka tura shi saboda haka sai ya tafi wato kenan wa arsalu waridahum wa huwa alladhi yatlubu lahum al-ma'a sai suka aika wanda zai je ɗebo musu ruwa falamma ja'a zalikal bi'r lokacin da ya zo wannan rijiyar wa adla dalahu ya jefa gugansa fiha a cikin ita wannan rijiyar ta shabbafa yusufu alaihi salatu wasalam fiha fa akrajahu wastafshara bihi sai yusuf sai ya shiga cikin gugan ya ɗebo ruwa sai ya shiga cikin gugan da haka ruwan da za a fito da shi za a fito da ruwa kaɗan da kuma a fito da yusuf sai yana ja yana ja yana ja sai ya fito da shi sai ga yaro kuma kyakkyawan yaro saboda haka istafshar bi sai ya farin ciki wato kenan da samu za wakala yake cewa ya bushira ya haza gulam ya ce albishir dina ko yawo mutum ana yawanci a hausa muna yin albishir a wani albishirinka goro kaza kaza kaza kaza da to yanzu tun da shi shi ɗaya ne sai wa kansa albishir ya bushira ya farin ciki na ga yaro Allah maɗaukakin sarki ya bani ko yawwa wasu malaman kira suna kace ya bushira ya ko ya bushira ko ya bushira ya ko kuma abin duk da ma'anan ɗaya ne ya bushira ya farin ciki na hadu da farin ciki ko ko ya farin ciki na sannan sai Allah ce wa asar ruhu bida'atan bayan ya tafi da shi ya kai musu cewa ga fa yaro da na samu Allah madaukakin sarki ya bani yaro to shi kenan bayan sun gama koyar da suka rada suka tashi suka tafiya su dama matafiya ne suka tafi daga wani gari kuma wani gari za su tafi da shi amma shi yusuf din sai suka sa a zuciyarsu la'alla bawa ne ya gudu ko an kama shi da shi da uwarsa da ubansa an tafi da su kaza kaza da yake karamin yaro ne sallah bai sallah ya gudu ko an je yaƙi garin su aka kame shi zai gudu yana so tafi gudun yan uwansa don haka ba su ɗauke shi a matsayin ko kuma yaron wani ya bata da su sun samu daga ba su dauke shi a matsayin wato kenan yaron da za su tafi da shi tafiya ta walwala sosai ba sai suka dauke shi a matsayin kadara kadarar ma kuma asar ruhu sai suka sirranta al'amarin sa wato kenan suka ba shi close marking a boye a boye ta yadda ba za su yadda wasu jama'a daban su gan shi ba saboda ai a inda suka same shi ba mamaki kusa da gurin ana neman sa ko iyayensa ko ko masu gidansa sadaka ba su dan sun ga jama'a sai su kauce wani guri hakan nan suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya illa masha Allah sun dauke shi mai bida'atan a matsayin wato kenan kadara yadda suka yi close maki na kayan su akan rakumi haka shi ma suka tafi shi hakan nan aiwa asaro alwariduna man baqiya as-sayyara ne baqiya ta sayyara sun boye shi su wa'annan sauran yan tafiya din ko kuma a'a da ya tafi da shi din iyaka wanda suka sani mai yiwa in matafiya gungu-gungu ne da saboda yaki mu group din mu kaza wannan group din su kaza wannan group din su kaza wannan group din su kaza amma tafiyar ta zama daya to shi da ya kawo iyaka group din su sai suka rike sauran groups din ba su san ma me yake faruwa ba shine mata ana asaru to alwariduna ko min baqiyatis sayyara sun boye shi ga barin sauran wato kenan matafiya din tare da su wakalu sai suka ce ishtarainahu ai sayo shi muka yi dole za su ga yaro a cikin tafiyan su ko suka ce ishtarainahu ai sayo shi muka yi wata ba'adnahu eh min ashabil ma'i mun yi sayo shi mun canja shi mun a gurin inda ake ɗebo ruwan nan anan muka je muka sayo shi da haka mun tafo da shi makafatan ayin share kohon fihi saboda me yasa suka yi haka saboda kar sauran grup din su ce mu ma muna da shi a ciki saboda su iyaka wani grup ne su su kadai suke da shi ke da sauran ba za su musu da shi ba ko su da sun ji tsoron hakan nan sai sai suka boye shi kar sauran su zama suna da shi idza alimu khabarahu lokacin da suka samu labarin wannan yaron sun toshi suka yi malam mujahid da siddi da ibn jarir at-tabari a cikin nasa tafsir suke cewa hadhal qawlu wannan shine asalin magana ko kuma hadha qawlu wannan shine asalin magana sun boye shi saboda ƴan uwan su makar su abin amma malam abi da ibn abbas suka ce wa asaruhu bida'a ayyani ikwatu yusufa su ƴan uwan annabi yusufa su ne suka boye shi kamar a matsayin kadara ay asaru sha'anahu asarru sha'anahu sun boye labarinsa suka koma gida ba su ce ga abin da ya faru ba da haka wa asar ruhu bi za a ibn abbas ya ce yan uwansa ne suka boye labarinsa wayancin malaman kuma suka ce a wanda suka tsince shi ne su ne wato kidan suka boye labarinsa sau da haka suka tafi da shi wato kidan abin nan wallahu alimu lalle allah maɗaukakin sarki masani ne bi ma ya amaluna da duk abin da wato kidan suka aikata ai alimun ma yaf'aluhu allah ya san duk abin da suke aikatawa musamman su yan uwan annabi yusuf din wa mushtarahu da wanda ma suka saye shi kuma Allah madaukakin sarki qadir mai iko ne Allah ta gayi da zalika zai iya canje yanayin ya zama bayan da suka yi tsammani wato kina hakan nan zai ci gaba da faruwa ba wadan uhu zai iya kauda lamarin ya zama abin da suke nufin ya zama ba haka zai faru walakin sai dai shi Allah madaukakin sarki lahu hikimatu inda Allah madaukakin sarki zai iya kare Yusuf amma ya bashi yan uwansa ka walakanta shi suka daddake shi suka komai da suka zo ko suka jima shi rijiya kuma ya bar shi wa mutane suka zo suka dauke shi kuma suka ankara wato kenan duniya da shi saboda me shi Allah madauke sun yi sarki lahu hikmatu yana da wata hikima tasa daban wa kadarin yana da wata kudurarsa da kaddararsa sabiqun wanda ta riga ta gabata dan haka fatara kazalika sai ne sai Allah madaukakin sarki ya bar wannan lamari liyam bi ma qaddara huwa qadahu saboda abinda Allah ya riga kaddara ya zama ya faru Allah madaukakin sarki ya kaddara zai je wani guri daban amma hanyar da zai je din sai ta wannan hanyar mushakka da ta hanyar wahala ta hanyar wahala yawa yawanci zaka ga da mafi yawa a rayuwa abu da zai zo da alkhairi bai cika zuwa ta hanyar sauki ba sai an zari nama a wuta ko kitse ne yawwa saraka shi yasa ba a son kabilan kaila ka daga cikin kabilun da suka yi wato kenan tasiri a musulunci da karshen rayuwa tun daga kan rayuwar suleiman sha kakansu har yanzu a rayuwar artogoral har zuwa kan usman bin artogoral wanda suka kafa daular turkiya wanda har yanzu tana da tasiri a musulunci daga cikin abin da suka saka a cikin akidarsu suka ce ba sa son abu da sauki duk abin da su hula ne ba su damu da shi ba so da haka suna da target din su ko ba za su yadda samu target ta hanyar sauki ba ko me za su za su sha kowace irin wahala dan su cimma target din su a rayuwa to kuma kaga Suleiman sha haka ya gina su akai haka ƴaƴansa su gon doctor suka suka rayu haka jikokinsa usman bin ardawaran da sauransu har suka kafa daula a kasar turkiya daular da har yanzu tana da wata gidan tarihi a daidai lokacin da magul a tattari suka zo suka walakanta musulunci da musulmi a duniya suka ji har asima na musulunci hedikwatar musulunci suka kashe kowa da kowa a cikin garin bagadada kowa da kowa suka kashe kuma suka kama kalifan shi ma suka kashe shi suka ce kuma sun fara kenan da daular musulunci amma wannan mutane sai da suka dawo da izar musulunci kawai yadda aka samu wasu daga misra su baibars su al'amir al-muzaffar al-sultan saifuddin suka kokarin taka musu birki wato kina abin nan sau da haka allah maɗaukacin sarki ya kaddar yusuf zai sha wahala amma wahala za ta zama natijanta wato kenan ta alkhairi ne wallahu alimun bima ya amalu na ko don mu jima nan وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله مدوكاكين سركي يتي وشروه بثمن بخس وشروه sai suka sai da shi kalmar shira tana da ma'ana guda biyu tana nufin saye tana kuma nufin sayarwa yawwa annan noma sadan za a ce bi'tuhu ko ishtaraituhu bi'tuhu na sai da shi ishtaraituhu na saye shi amma kuma an gaba a ce sharahu ai ma'ana ya sai da shi ko ishtarahu ma'ana ya sayo shi sadaka tana ma'ana kaman zauji ne zaka iya cewa zauji fulani mijin matar wani ko yawwa kuma zaka iya ce masa shi kuma zauji fulanatin mijin wance saboda kalmar zauju za ta iya zama miji za ta iya zama kuma wato kenan mata kalmar shara za ta iya zama saye za ta iya zama kuma wato kenan sayarwa don haka sharau sai suka sai da shi bai samanin baksin da kudi wanda yake wato kenan walakancece da rahimu ma'adudatin wasu 'yan dirhamomi ne wato kenan abin kirgawa ai ba a hu ikwato ɗan uwansa ne wato kenan suka sai da shi da kudi wanda ke ɗan kankani muja da ikirba suka ce walbaksu kuwa annaksu kudi na kasashe idan kimar yusuf za ta kai dinari dubu sai suka sai da shi dinari ɗari biyu kaga kudi ne wanda ke wato kenan walakance ce ko yauwa sadaka sun abin nan kenan wa sharauhu su kuma sai suka sai da shi wato kenan a dan wannan kudin wa kanu fihi min az-zahidina ai wato kenan sun kasance dangane da lamarin sa inna ma arada ikotuhu li ulaika sayyara wai sun yi zuhudu akan wato kenan dan uwan nasa ana nufin yan uwan annabi yusuf mu'amalar su da wayannan matafiyan li'anna sayyara ishtarahu bihi kenan kamar wannan yana nuni cewa da wannan ya zo ya ce ya bushra hada gulam sai suka bayyana kuma fara ai an ce sun zanna kwana uku a gurin ko da suka koma da daddare da sassafe sun sake dawowa kuma sun gina abu kuma suna sa dan daliye a gurin ana ɗaukoyi sai suka ce to wannan bawan mu ne a ni ma bawan kuma da kaza kaza bawan mu ne nawa za ku saya ina za ku yi za mu yi kaza kaza to shikenan nawa za ku saya sai suka sai shi wato kenan da kudi kaɗan walau kanu fi zahidina da mashtarahu da sun wato kokari kiyaye shi wato kenan da ba sai da shi ba mutawalla shi arawa yake cewa wallahi yan uwan yusufa law ya alamuna ma za sa ya ulu tarihuhu da sun san abin da tarihinsa zai zo na dannu alaihi da sun masa rowar jefa shi a rijiya da sun san cewa daga baya zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza hasada za ta sa su yi masa rowar jefa shi a rijiyar da jefa shi wallah a gida zai zauna ba inda zai je shi ba za su yi ta sai su rowar wada amma ba sani ba sai su daga kaman abin kaman mugunta suka yi sun kawo karshen labarinsa a shi sun kai shi kan arzikinsa ne saboda haka haka zalici take malamai suka ce duk mutumin da kake zaluntarsa kake zaluntarsa dan kar ya kai wani guri da ka san abin da Allah madaukakin sarki zai iya mai da shi da za ka masa rowar wannan zalunta sana take yi saka ce wallahi ba za a zalunce kan ba dan yayi ta zama a inda yake ya zama wato kenan bai abin nan ba yawwa sai ta zama taki ba in ji ba hausa yawwa wa kanu fihi min az-zahidi to mu ji malam وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثوي أسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنا الله مدوكاكين sarki yana ba mu labari bi allafihi bi yusuf yanda Allah madaukakin sarki ya tausaya wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam annahu qayyada lahu alladhi ishtarahu sai zama ya kore masa wanda suka saye shi min misra a kasar misra hatta ita na biyu sai suka zama wata kenan wanda suka saye shi a misra sun nuna damuwarsu da su da shi wa akramahu suka mutunta shi wa ausa ahlahu shi wanda sai shi ya mutunta shi ya kuma wasiya a iyalansa wato kenan da su kyautata masa wa tawassama fihi alkhair ya nuna alamar zai kyautata masa cikin alkhairi abin a ci a wannan a rayuwarsa wa salaha da kuma wato kenan gyara masa rayuwarsa gaba daya fakala sai yake cewa a matar da ta sai shi akrimi wa sawahu ki kyautata wato kidan aminat dinsa Allah madaukaki sai ce wa qala allazi istarahu min misra min misra wato kenan sun tafi da shi sai suka je suka sare shi a masar to sai aka yi muwafaka sarkin garin da kansa ya zo ya saye shi sarki ne da kansa ya zo ya saye shi da ya gan shi sai tafi da shi sai ya ce iyalinsa wato kenan akrimi maswahu ki mutunta makomar wannan yaron yau ki mutunta makomar wannan yaron a sa'an ya fa'ana domin yana iya yiwa zai zo ya amfani mu kama amfani mai zai musu alhali shi ne sarki misar komai ke so za a yi masa amma kuma allahu alam ya mai lamarin zuwa ga ubangiji allah ba da kwakin sarki ba san mai gobe za ta zo da shi ba a matsayinsa na sarki babba ko tsufa ya zo yana daga shi yana bashi kudu yana da kula da shi aika ga ya amfani shi after all yaro a tsakar gida kuma amfaninsa ai ba su da iyaka to yawwa za a aike shi je ka gida ka gida ka karbo kaza je ka karbo kaza yi kaza yi kaza yi kaza aikin yaro a tsakar gida tun safi har dare bai da iyaka balantana ma yaran wancan lokacin da ba makaranta suke zuwa ba a wancan lokacin saboda haka yace masa yace mata akrimi maswahu wato kenan ki mutunta makomar wannan yaron insha Allah asa an yanfa'ana ya yi kusa ya zama wato kenan ya amfane mu a wannan take zafi walada ko kuma za mu rike shi wato kenan ya zama da ai wa kana allazi ishtarahu min misra azizaha sarkin misra ta kansa shine ya saye shi wa huwa wazir shi kuma shine kaman wato kenan waziri a wannan lokacin wannan kira sa aziz amma kuma kaman kaman abin nan mataimakin sarki ne riwaya daga abdullahi dan abbasin ya ce sunan wannan mutumin ana kiransa wato kenan kitfir ruwa ku daga abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya dace shi yake cewa afrasan nasu salasatun azizu misra hina qala limra'ati akrimi maswahu mutanen da suka fi kowa iya firasa firasa shine ka faɗi magana kuma ta faru kai ba annabi ba ba kuma wahayi ake yi maka ba shine ake kiransa firasa ko annabi sallallahu alaihi yana cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ku kokari ku kiyayi wato kenan firasar mu'mini in mu'mini wani hange to yana kallo da hasken Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki ne yake haskaka masa sai ya ce to wanda yafi kowa iya firasa a duniya mutum uku na farko ya ce shi wannan sarki misal lokacin da ya ce ma matarsa akirbi matsawahu ki kula da wannan yara makomarsa za ta zama mai amfani kaga akwai abin da ya hanga lokacin da ya ga wannan kuma sai abin sai ya tabbata hakan ne kaga wannan firasa ce ba wahayi ne aka masa ba sannan wal mar'atu allati qala li abiha akwai kuma wata mace da ta ce ma babanta ya abatista ajirhu ya baba wannan mutumin ka ɗauke shi dan kodago ya zo rika mana aiki a gidan a gidanmu ita ce wadda annabi musa alaihi salatu sallar lokacin da ya zo madiyana ko ya same su 'yan mata guda biyu suna sun ana shayar da ana jan ruwa samari maza ana jan ruwa ana bayan dabbobi su kuma babansu tsofo ne sai su jira in ka zo kai bayan naka dan abin da ya rage kafin ka tafi sai su kore nasu dan shanye wani ma in ya zo ya ja nasa dan abin da ya rage bayan ya gama zai kore nasu su tafi sai su zo su dan shanye da aka suke shayar da nasu da ya zo da ya ga halin su sai ya ja musu ruwan ya shayar ya sallame su suka tafi ya kuka dawo da rusi wallah wani mutumin kirki ne ya zo ya ja mana ruwa sai ce to ki je ki kira mishi da ta kirawo shi zo suka yi magana da babanta sai ce baba wannan mutumin ka dauki ijararsa ya zauna a gidan ya rika mana aiki kana biyansa ka ce ya abatista jirhu ta ce mai inna khaira manista ajarta alƙawiyu al'ami mafi alkhairi mutane za ka ɗauke shi a aiki ya maka aiki ya zama yana da ƙarfin yin aikin ya zama kuma yana da amana kuma na ga wa'annan abubuwa guda biyu a cikin wannan don haka sai wannan bawan Allah sai ya dauke shi wato kina a matsayin abin nan wa abubakar siddiq ya ce na uku su kuma shine sayyidina abubakar siddiq shi kuma fa hina istaqlafa umar bin al-khattab radiyallahu anhu lokacin da ya kalifantar da sayyidina umar dan khattabi Allah ya yarda da shi kusan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kabilan wato kenan thaqif a madina suka ware suka fara mitin akan wato kinan kabilan madina suka ware suka fara mitin akan wato kinan za su nada khalifa za su nada khalifa eh can muhajirun suna ta tunanin to kuma su ma su yi hakan nan ne sai wani ya zo samu sayyidina abubakar ce musu to in fa kuna da abinda za ku ce dangane da shugabanci to wayannan yan uwan namu sun je suna mitin akan abin nan za su nada khalifa to haka sai maza maza sai kawo hannun sayi na mace zo mu je ko je sai ƴaƴan uwan mai kuke a muna mitin za mu nada khalifa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ce a ai mu ne khalifai na hanul umara wa antumul wuzara ko ka ai taimaka mana kuke ku ansar ne ku ji sunan ku a cikin alqur'ani ba ai ku ne ansar ma'ana masu taimakawa amma na hanul umara mu ne muka zo da addini don haka mu ne za mu nada khalifa sai suka ce a to yanzu yadda za a yi sai da ku kalifan ko mu ma mina mu kalifan sai na wani haka ba zai yi ba a sai na baka ya ce na zaba muku wannan sai nuna umar bin al-khattabi da abu ubaida ya ce ku zabi ɗaya a cikinsu sai na umar sai canya hannun sai ce kana nan waye kamata waye sai ya wuce gaba sai kama hannun sai na baka ya daga ya ce kai ne kalifa sai kuma ya masa mubaya sai abu ubaida ya musu baya sai suka ce to shikenan tunda kun yi mubaya sai suka zo suka yi to yanzu kaga kaman dai an dattace ku ce wajen zabe amma shi sayyidina abubakar da zai bar duniya kawai sai ya ce musu na zaba muku umar shine khalifa a bayana saboda na gama aminta da shi zai yi kuma duk abin da nake nuna sai ya zama sayyidina umar ya yi khalifanci wajen shekara goma sha biyu kuma ya kwantar da duniya kakakaf ɗin ta ƙarƙashin musulunci a cikin musulman duk wani ɗan tawaye umar ya danne shi a kafiran duniya duk wani sarki mai ƙarfi tsakanin faris da rum umar ya danne su fitina ba ta bayyana a cikin musulmi ba wallahi sai da sayyidina umar ya bar duniya don haka firasan sayyidina abubakar wato kinan ta kai firasa akan wannan lamarin shine malai yake cewa wato kinan mutum uku sun fi kowa wato kinan firasa kazalika saboda haka ya ce akrimi masuwahu a sa'an ya fa'ana ki kula da makomar wannan mutumi wato kenan ya yi kusa ya zama ya amfana da mu ba ni da ke kaɗai ba zai amfani wato kenan al'umma gaba ɗaya a sa'an ya fa'ana sai ce mi kaunar take zafi waladan ko kuma ma mu rike shi ɗa kawai mu rike shi ɗa me yasa za su rike shi ɗa saboda ba su da ɗa ba su da da aka ce shi yana da karancin wato kenan sha'awa ga mata don haka shi sa ba su da da kwata-kwata saboda ita kaga tana zanna a cikin matarsa tana zanna a cikin daula da komai da komai a zahiri amma kuma na tana cikin jahannama ta wani gefe ta gone yake cewa da yawa daga cikin wato kenan mutanen da suke cikin manya-manyan benaye jahannaman da suke ciki in za ka tona gara ka zauna lafiya a talaka kai maka alkhairi da yawa da yawa matan da suke cikin manya-manyan gidaje na masu mulki wanda suka shahara za ka samu wato kenan suna da matsala sosai fiye da to amma wannan shalshalkyalkyalkyal din duniya din sai zama ya dauki abin nan sai ka ga ana ta sha'awarsu ni me yasa shugaban america na wancan lokacin aka tsaye da shi awa hudu yana tsaye a gaban kotu yana bayani akan ya kula matar wani yana shugaban america ko ba an yi haka a nan eh eh clinton ne ko bill clinton ga matarsa ba amma ya za taba matar wani kuma a ofis ba a wani guri ba ma a cikin ofisinsa aka zo aka tsaye da shi sai da ya shi awa hudu yana bayani a gaban kotu amma mai kaga matar ta zama shi shiriri ta kina a gidansa amma dole ta ɗauki wannan nauyin ta ce ta yafe masa saboda dai a zauna wato kinan lafiya to za ka zai ce mutum ki haƙuri ki kula da shi zai amfani mu ko kuma ma na taki zahu waladan za mu rike shi ya zama ɗa wato kinan za mu yi tabarninsa wato kinan a tsakaninmu ya zama shine abin nan Allah ya ce wa kazalika makanna li yusufa hakan nan muka ba wa wato kenan tamkini in an ce tamkin shine wato kenan a baka daman ka barar raje wani ridu annamunna alal ladina tudhifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi zamu ba su tamkini shine ba su daman su bace kolin su abunda suka ga dama a cikin wato kenan yanayin rayuwa to Allah ya ce mun yi wa annabi yusuf tamkini ma'ana mun ba shi ya baje kafarsa duk inda ya ga dama zai iya hukunci fil ardi anan ban kasa ban kasa mana kasar misra kenan sai da yusuf ya zama shine yake faɗan komai aji a cikin kasar misra sama da kowa kaga wanda tamkini ne na ubangiji ko wanda yan uwansa da sun sani da za su masa rawar jefawa a jijiyar nan sai wallahi ba mu jefa ka a jijiya ba a jefa ka a jijiya dauke ga gaga misira ka zo ka zama wata ko wallahi ba za mu yi maka hakan nan ba sannan Allah ya ce mun yi masa wannan tamkini wali nu'allimuhu kuma domin mu sanar da shi wato kenan min tawil al ahadisi fassaran wato kenan mafarki wallahu galiba ala amrihi lalle Allah madaukakin sarki shine mai galaba akan lamarin su yi magana akan fasarar mafarki fasarar mafarki mafarki wani bangare ne na rayuwar mutane a kullum ana son an da nomar sa kansa kai baccin awa takwas in ka gama kai baccin awa takwas ba sai dai an samu wani illa don ka kullum za ka yi awa takwas ka irga a cikin shekarun ka awa takwas a kullum awa nawa ne a awa ashirin da hudu takwas nawa ne a ciki kwalma za ta fi wani batiri haka ne ɗaya bisa uku rayuwarka kullum a bacci ne ɗaya bisa hudu ne ɗaya bisa uku ko wani batiri na rayuwanka an da normal circumstances ya kamata ce kana bacci to ɗaya bisa uku na rayuwanka abu ne mai muhimmancin gaske kuma babu yadda za a ka kwanta da gaske da ka kwanta bacci ya dauke ka ko na sakan ɗaya ne sai element na mafarki sai ya shigo cikin makalli ko ka tuna ko baka tuna ba da haka wannan abubuwa kuma akwai wata rayuwa ce wanda Allah madaukakin sarki yake kai ka ka je ka wani lokaci ka ji daɗi a cikin ta wani lokaci ka sha wahala a cikin ta sau da yawa zaka mutum yana kwance yana mafarki yana ihu ihu sau da yawa zaka mutum yana mafarki ya haɗa gumi shirkif sau da yawa zaka mutum ya mafarki ya tashi hankalinsa a tashe ya sha wahala kuma sau da za ka mutu ya bari a mafarki ya tashi jikinsa duk ya yi sanyi saboda azabar da ya sha a ciki sau da kuma za ka mutu ya tashi yana walwala saboda ya ga abubuwa na rayuwa na jin daɗi za ka ya tashi da mafarki za ka ya tashi da jin daɗi da nishaɗi da sauransu wata rayuwa ce ita ma don haka dan adam yana bukatun ya dan leka ya ga menene ake faruwa a cikin ta don haka Allah madaukakin sarki yake cewa za mu sanar da shi wato kenan tawilul ahadisi fassaran wato kenan mafarki ta'awil muka ce abinda abu yake koma zuwa gare shi ai mafarki me yake koma zuwa gare shi wato kenan zamu karanta da shi wannan wallahu galibu tabbas lalle Allah madaukakin sarki mai rinjaye ne al'amari a cikin wato kenan lamarin sa duk abinda Allah madaukakin sarki ya tsara shine mai rinjaye a kansa yan uwan Yusuf alayhi salatu wasalam bukatun su Musa Yusuf ya mutu amma Allah bai kaddara haka ba sai ya sa tunanin sai ya dinga canjawa dinga canjawa har suka yi tanazuli suka dawo daga jefa shi a rijiya sun yi tsammani shine final solution amma Allah madaukaki take abin da akwai abin da yake nufi don haka Allah sai ya dinga kawowa sauki sauki sauki har ya kai shi zuwa ga wato gidan yanda yadda za a kai shi ta duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ta cikin wahala tun ba a haife shi ba babansa ya rasu yana ɗan shekara shida mahaifiyarsa ta rasu saraka a cikin wahala ɗaya bayan ɗaya wahala ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ya zo ya fara karɓuwa a cikin jama'a ana cewa alamin alamin aka sauko masa da annabci mutane suka ce wallahi baka isa ba gaba ta ko'ina ta ko'ina walakanci ta ko'ina tunda ya kai za a yi ɗaukan timbin abin raƙumar da aka yanka aka fede aka jefar turbin ya kwana yana ɗoyi a zuwa zuba masa kansa yana sallah ta yi ƙarshen walakanci kenan amma allah maɗaukakin sarki ce ba haka ba ne sai da ya kai shi matsayin da duk duniya ta san shi kuma za ta manta da shi ba wanda ba musulmi ba ya rubuta littafi ya ware mutum 100 da suka fi kowanne ɗaukaka a duniya ya ce number one muhammadu ne number one kuma ba musulmi ba ne kuma ya faɗi dalilansa wanda ya sasa ya fifita annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan kowa a duniya tun da aka yi farkon duniya fa har zuwa 100 most influential people na duniya haka ya tsara su to kaga Allah ba da kuke take in ya sa lamarinsa sai ya ci nasara Allah ka samu Allah yin nasara wallahu galiba ala amrihi tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan mai rinjaye ne akan wato kenan lamarinsa da inda ya sa wato kenan kayansa walakin na tsaran nas sai dai majority na mutane la alamuna ba su da ilimi akan wannan don haka shi yasa suke kokarin su kauda kaddara su murda su juya kuma ba zai juyu ba abinda Allah madaukakin sarki ya tsara tsakaninka da shi shine mika wa mika wuya da sallamawa haka Allah ya kaddara to shi Allah sa ka shefi alkhairi haka Allah ya kaddara to Allah sa ka shefi alkhairi amma in kace sai ka murda dole ya zama ba yanda yake faruwa ba yanda kai kake so to murdawan zai iya murdo maka da matsala kuma at the tail end sai zama wato kenan abinda Allah ya kaddara ko shine zai faru wato kenan shine zai tabbata to mu je mana mutu lokacin to alhamdulillah to za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa Allah ba mu ikon amfani da shi abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa tambaya fa